معرفة الإيمان هو أن يسأل الله عليه وعليه وسلم يبقى الإمام النووي يفسر لنا أن على الأرض هنا على الفتنة واختلاف الجنود وأمور الناس يتأمل تأكيد في المرء ينبغي كان الله أسكن والأرض شيء يروح سجد موسى كما da dama ba sa iya sadaukar da kawunansu su bauta ma Allah sai dai su zauna cikin hauma hauma da rudani ana cikin wahala amma mutum ya kasa gane wahalan ballanta na mai ne mu kanshi mafita da gari ta ga mu muna cikin ukuba muna cikin bala'i amma ina ma da zai daga hannu ya addu'a tunda aka ce mana addu'a bayan sallah bid'a ce to ba ma bayan sallan ba ba bayan karatun qur'ani ba ba in kana cikin halin tafiya ba ba haka kawai ka zauna ka daga hannu duk sai muka daina addu'a gashi kuma mun yadda muna cikin fitintun ga talauci ya mamaye mu ga wahala ya addabe mu ga abin da zamu ci ya fi karfin mu tarbiya ya addabe mu amma wane ne ma ke daga hannu addu'a sai fa daidai ku sai daidai ku har in idan ustaz ya ga wani tsoho ko dattijo ya daga hannu yana addu'a sai daga ka gani ganin da Allah ya shirya da aiki sai ana rena masu addu'a bayan kuma kamar yadda zamu ji nan addu'an nan in dai kana neman kuɓuta daga fitina sai ka haɗa da ita to shi yasa cikin irin nau'o'in ibadun da zamu mai da hankali akai duk wani ilimi da ka sani wanda ke gyara zuciya to ka mai da hankali akan wannan ilimin ka kula da farallai da wajibai saboda babu abin da bawa zai kusanci Allah kamar yayi abin da Allah ya wajabta masa sannan ka samu lokaci karka tashi kana kiyamul layli ko minti 20 ne ko 30 kai kiyamul layli kai istighfari a ƙarshen kiyamul laylin ka kebe da Allah ku gana duk damuwanka ka gaya ma Allah sai mutane sai ta ganin baka da wata matsala nan ko ka gano bakin zarani wanda yake da mafitan a hannunsa mabudan taskokin sama da na ƙasa na hannunsa shi kake kebewa da shi ka gaya mishi damuwanka da kaza da kaza da kaza da kaza sai ka fito shar baka ci ba amma Allah cire maka radadin cin baka sha ba amma Allah cire maka radadin ga ka talaka amma Allah cire maka radadin talauci to haka ka'idar take sai ka rika kiyamul layl saboda tadan mutanen kirki kuma cikin addu'o'in da manzon Allah ke yi idan ya tashi da daddare yana wata addu'a Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta taqumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim dubi irin wannan addu'a mai mai kadari kana karanta ma Allah da daddare zuciyarka tana amsawa Allah ba zai baka ka tabe ba cikin irin nau'o'in bautan Allah da zaka yi ka yawaita ambatan Allah wanda wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da aya utulu ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimis salah innas salata tanha anil fasha'il munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ka karanta qur'ani utul ma uhi ilayka min ka karanta qur'ani kai sallah da shi sallan nan tana hani akan alfasha da munkari kai abin ma da yafi wannan girma wala zikrullahi akbar ambatan Allah cikin tasirin sallah ambatan Allah da ake yi a ruku'u a sujada a tsaye ya ma fi girma a wurin Allah fiye da hana alfasha da munkari da sallake ko kuma waɗansu malamai suka ce ita karan kanta sallan ma abin da ya fita shine ambatan Allah dan da sallah da azumi da aikin hajji duk an shar'anta ma bayi ne saboda ambaci Allah ashe ambatan Allah shine asali a cikin hadisi manzon Allah ce ala unabbiukum bi khairi a'malikum kuna san in gaya muku aikin da yafi kadari a wurin Allah cikin aikace aikacin ku gabaki daya wa azkaha inda malikikum wanda yafi ba ku tsarki a wurin Allah wa arfa'iha fi darajatikum wanda yafi daukaka darajanku a wurin Allah wa khairin min infaqin zahabi wal warik yafi alkhairi fiye da ka ciro dukiyanka zinare da azurfa kai ta sadaka da shi wa khairin lakum min an talqu aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum yafi alkhairi fiye da ku haɗu da kafire gurin yaki su saruyan ku saruyan ku su saruyan ku ku saruyan su manzo Allah ce in ga muku wanda yafi wannan duka alkhairi yace zikrullahi ta'ala shine ambatan Allah amma ga muna da sokaci bakinmu bai zama ɗanye da ambatan Allah cikin nau'o'in ibadan da za mu yi ta yi don mu samu kariya daga fitantunu mu ta addu'a ƙur'ani ya kawo mana rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da daga daga mu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin duka neman sabaci ne manzon Allah yana waɗansu addu'o'i اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات فتنة الرأيوة لنا المتوى ومن شر فتنة المسيح الدجال da haka ka san Allah lokacin da kake cikin walwala Allah zai tana da kai lokacin da kake cikin tsanani amma in kai watsi da Allah lokacin da kake cikin walwala to kai ma sai Allah ya kyale ka da wayanka lokacin da ka shiga cikin tsanani cikin nau'o'in ibadan da zamu shigaltu da shi umarni da mai kyau da hani akan munana kamar yadda muka yi bayani da'awa a tafarkin Allah duk wanda ya samu dama yi ta da'awa ka kiranyi mutane zuwa ga alkhairi da imani sannan ka rika ciyar da dukiyanka fi sabilillah sannan abu na biyar shine kai riko da littafin Allah ka gane littafin Allah ka fahimce shi kuma kai aiki da shi faman ittaba'a hudaya fala dhillu wala yashqa duk wanda ya riko da Qur'ani Allah ce fala yadhillu ba zai taɓa bacewa ba wala yashqa ba zai halaka ba ba zai tabi ba a duniya da lahira sannan ka rika zama da mutanen kirki kana daukan ilmoma daga malamai na Allah wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ga ma annabi ka hakurtar da kanka ashe an san da wahala shi yasa aka ce wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka ka zauna tare da mutanen da suke ambatan Allah safiya da marici in kaga ana karatu tsakankanin maghrib da isha'i hakurtar da kanka ka zauna ana karatu bayan asubahi haƙurtar da kanka ka zauna ai kana jin bacci ne kai haƙuri da baccin ka zauna gurin karatu haka nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ala ayi hal ka ci gaba da ɗaukan karatu daga malamai saboda babu wanda ke tsoron Allah a cikin bayi sai malamai kuma manzon Allah yana cewa al-ulama'u warasatul anbiya malamai sune magaja annabawa in aka bata maka malamai ko ka ce kai ba ruwanka da malamai to sai dai ka samu magaja shedan amma ba magaja annabawa ba manzo Allah ce ba su bar gadin dukiya ko azarfa sai dai sun bar gadin ilimi mai amfani wanda ya riko da ilimi kuma ya sami wato ainihin rabo mai baki sannan kuma ka rika ainihin karanta kissoshi da tarihin magabata annaba da sabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ai Allah yake cewa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak kaga duk waɗannan labaran da muke baka na annabawa ƙarshen su wata hudu ne bayan Allah ya kawo tarihin annabawa da yawa duk da ya gama sai ce to kullun na qussu alayka min anba'ir rusul duk cikan tarihin nan da muke baka tarihin annabawa ne ma nusabbitu bihi fu'adaka in ka karanta su ka fahimce su da kyau Allah ce to zamu tabbatar da diddigen ka akan gaskiya ka rayu akai kuma ka mutu akai waje aka fi yadhil haqu wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin sannan a ƙarshe kai aiki da wa'azin duk da ka ji abin da aka gaya maka na gaskiya karka ce bari in bari insha Allah ta'ala sai 2025 sannan zan fara aiki da gaskiya ko kuma bari insha Allah sai 2027 in an gama zaɓe to a lokacin nan duk wa'azin da ake daga lokacin insha Allah ta'ala zan fara aiki a'a walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan wa idhan la'atanahum min ladunna ajran aziman wa lahadinahum siratan mustaqim ala ayi hal waɗannan ‘yan abubuwa a taƙaicen taƙaita kenan na kawo su a yi haƙuri da yanayin za a gaban tsara su yadda ya kamata ba mun daɗe da yin magana da malam izza cewa za a yi wannan wa'azin amma ban san tafikin da za a tattauna ba gaskiya sai ran talata kuma na gama shiri na zan yi tafiya ne ran talata ban kuma dawo ba sai jiya da yamma to shi yasa za a ga kila abubuwan sun ɗan fito dai ba yadda ya kamata ba wannan dai a taƙaicen taƙaita shine abin da ke tare da ni abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da daga-daganmu akan gaskiya Allah madaukan sarki ka raba mu da fitintunu na rayuwa da na mutuwa Allah ka tabbatar da didigenmu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin
assalamu alaikum Assalamu alaikum. ba abin da za mu ce wa malam face Allah ya saka wa malam da alkhairi mun je ji a wa'azin da malam ya mana wanda tuktabu bima zahabi min husniha wa jamaliha abin da ya rige a gare mu mu yi aiki da shi kuma duk wanda ke wannan wuri lalle idan wannan karatun bai ji shi a jikin shi ba to gaskiya akwai alama akwai alamar tambaya kalitin maganan da ya shimfiɗa a kan dalilai da ke kawo yanayin halin da muke ciki inda a cikin maganan da sai ya nuna mana littafin ibn qayyim igasa igasatul lufahan wanda ya kamata ce dukkan mu nan muna kokari muna bibiyan irin tafan wayannan malamai domin shine zaman lafiyar mu maganar da zan yi koyi akan maganar da malayi waɗansu gabubba ne kwara uku nan ne kawai zan magana a kansu kun ga malayi magana akan cewa addini ya yi rauni ba mu ɗauki addini da muhimmanci ba yau yadda muke fifita waɗansu abubuwa na duniya muna ɗaukan su ne gaya muna ganin riko da addinin nan shine ƙauyenci wa mun sha faɗi nan ba ɗaya ba ba biyu ba sayyidina umar ya faɗi ya ce su mutane ne kaskantattu ya ce allah ne ya ɗaukaka mu da wannan addinin ya ce inna dina man akazahu sada ya ce wannan addinin da kuke ji da gani ya ce to duk wanda ya rike shi da kyau ya rike shi da ƙarfi zai tsira kuma zai zama shugaba zai nasara kuma allah ya ce wala yansuran allahu mai yansuru allah ya ce tabbas Allah ta'ala ya ce zai taimaki duk wanda ya taimaki wannan addinin yau malam za ka ga mutane suna jin su su rika danganta kansu da addini suna ganin ƙauyenci ne gani suke ci baya ne hatta ma shiga namu za ka ga shiganmu ya koma ba irin na addinin musulunci ba wai yau dole muke so sai mun faranta ma wanda Allah ta'ala muka lura maganar da malam ya kawo ba sai na kawo ya ba cikin suratul isra'i da Allah ta'ala yake ce manzon Allah sallallahu ba din Allah ya tabbatar da shi ba da ya dan karkata gare su kuma karkatar nan Allah ya ce me zai samu mana rayuwa kunci da wahala to gaskiya wannan maganar da malam ya fadi kowa ya tambayi kansa yaya kake wajen riko da addinin ka wannan gaba ta ɗaya kenan gaba ta biyu maganar da malam ya kan adalci muka lura farkon karatu malam da ya dan yi magana ya dawo sai ya magana kan adalci muna ɗaukan adalci kawai tsakanin shugabanni ne yau mukan ɗauka kawai shugaban ƙasa bai mana adalci amma idan ka duba alaƙa tsakanin shi da iyalinsa kare ba zai ci ba ba haka ba ne alaƙa tsakanin shi da maƙotansa da mutanen gari za ka ce allah ya kyauta akwai sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzan allah ya yake shi wajen yahudawa na khaibara da ya je an so zakka ya je zakka ke da kuma zakka ya je ya an su ɓace zakka ba ya je ya an su haraji haraji da ya je wurin su yahudawa nan suka ce ga wani yanki nan naka ne a ɗan rage mana kaza ya ce wallahi duk duniyar nan ya ce wallahi ba wannan nake jini irin ya ce amma ƙiyayya na da ku wallahi ba zai hana muku adalci ba yahudawa suka ce wallahi wannan dalilin ne sama ta tsaya me ya tsayar da sama ya ce adalcin nan ya tsayar da sama amma ka kalli mu za mu faɗa gari da karantar da mutane ba mu nan ba mu can amma wallahi wani idan ka duba iyalinsu ba su iya alura ba su iya sallawa ba su iya koɗewa amma ba inda bai zagaya ba yana wazi kaga kayi aikin banza ku yi haƙuri da kalmar ku yi haƙuri da wannan kalmar saboda gida su ne mataki na farko ai malaye wata magana ana dariya ni kuma wani haka magana abin da kuka ne na yadda jahilci ya yaɗi yanzu ka kalli fa malam yake tambayar wani fashi gashi kan musulunci da kaza wai an faɗi ba ɗan musulmi ya faɗi amma wai dariya muke yi dariya fa don Allah maka lafa dariya wato kai abin ma dariya kake yi ka kalli yadda malam ya ci magana gashi ne yake faɗin yadda son zuciya ta zama yanzu malam yanzu kowa so yake a ce mashi shi kai shugaba ne kowa so yake a ce mashi malami ne kowa so yake a ce mai shi limami ne wannan musibar ta fada mana kenan Allah ya ji kan da kusani Umar jijin limu ba din ya rasu ba Allah ya ji kai shi wanda ya rubuta littafi wata hudu ba ya ce fitina ta faɗo mana a ce yanzu kowa so yake sai an ce mashi limami kowa sai ya buɗe masallacin juma'a kowa sai ya zama ainihin sai sai ya zama mai sallar idi ya ce wannan wani irin bala'i ne to alama ce daga cikin alamomi na tashin kiyama kuma alama ne zuciyanka akwai matsala a ce kai hubu taqaddum so kake duk inda ka je sai an ce gawa ne gawa na wuri gawa na wuri kuma ku kalli malam da ya magana wata gaba ibadan wallahi yanzu yayi karanci yayi karanci Ahmad bin Hanbal akwai wani da yazo gaishe shi da yazo gaishe shi da dare ya kawo mashi girki ya diba girki ya kuma aje mashi sai ya dauko buta Allah ya aje mashi daga nan Allah ya waye zuwa Ahmad bin Hanbal ya zo ya bude girki ga kwashe girki ya taba buta sai ya ji buta cike da ruwa bai mene ba kenan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace inna lillahi wa inna yace yanzu kai dalibin ilimi ne dalibin ilimi ba ka da wani wurdi da kake da daddare ba ka da wurdi ba za ka karanta Qur'ani ba sai za ka je musabaka lokacin za ka karanta na masallaci ba za ka karanta ba domin ka samu kusanci da Allah manufar karanta Qur'ani samun kusanci ga Allah ne ba don wani ya je ka ba ka je ka duba tarjaman magabata gani wallahi akwai wanda in yana sallah cikin dare idan ya ji motsin mata ya tazo ɗakin sa sai ya shiru wato kar ma ta gane sallah yake yi to a kai so kake ma magabata da dama ma suna haddace Qur'ani ba sai sun haddace ba saboda tsakanin su da wasu kai haddace wa suke so ba su ladan amma wallahi malam magana da ka faɗi ya kamata bugi zuciyar mu wani fa ibnu qudama malam yake cewa Allah ya kyauta jibin kudama ya ce mutumin da zai kwana kwana 21 bai sun kwaye mai ce Allah shi kyauta ibn kudama ya ce lalataccen kuma wanda za ce ya lalace ya ce shi ne wanda za a samu a ce ya kwana 40 bai haddace bai soki kurani tambaya yau kwanan ka nawa da soki kurani hizifi nawa kake karanta da dare alhamis da litini ba ka azumi ubayl bin iyad ya ce man lam yaqdir ala qiyamil layli wa siyamin nahari shi fa alam annaka mahrum yace wanda bai iya tayi cikin dare sallah bai iya azumi da alhamis da litini yace to ka sani wannan ka haramta ma kanka alkhairi mai yawa yace mukabbalun ko kabbalatu kabiyatin zunubai ne suka yi maka yawa suka sa anka suka daure ka baka iya motsawa amma da garin Allah ya waye ka ga mutum wai wanda yake zuwa karatu yazo za wajen kwalbaci wajen ‘yan wiwi, wajen wanda ba su da alaƙa da addini, kaji wajen su suna fira, kuma gobe ka zo masallaci kai masu nasiya, me bambancinka da su? Me bambancinka da su? Yau bakinmu ya zama duk wani labari da ake nema a wajenmu za a ji shi, ka manta da manzan Allah ce ma wannan sabin kuffa alaika ya ce mene, ka za ya ce ka riƙe wannan bakin naka, ka riƙe shi ku kalli yadda malam ya magana Facebook Facebook. Mai mutunci malam mai daraja sai ga yaro ɗan tsubulutu kama yi jika da shi zai je facebook ya ci mutuncinka ya zazzage kai maka tatas yau facebook ya zama shine malami ko ba shine ba kaga wanda bai san darajar malinta ba bai ma san hanyar malinta ba shine zai je facebook ya duba malami da duniya ta san shi aka yi da malami ne kaga yayi mace tatas kuma saboda mu ba mu da zuciya wa mutum har yana like mutum har yana comment wallahi duk wani comment da kai a facebook sai Allah ta mai karanta shi kiyama sai ka shirye me zaka ce ma Allah sai ka shirya daga wannan shi ne gabar da zan magana kai sai gabar da malin ya kawo mana na san shugura san a sanka so kake ka shahara kowa sai ya sanka ina kai manta da imam ahmad bin hanbal ba kuma ya ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah yana son bawa bai koyi kan shi ko wanda ba kowa ya san shi ba bai ma san kuma a san shi Ahmad bin Hanbal za ku yi tsara tarjumar shi da yaje ya tsufa da ya zo zai kwana masallaci garin da ba nasu ba ta kai shi nake faɗi aka hana shi kwana gadin masallacin ya kama jin shaƙafa Ahmad bin Hanbal ce abin da ya faɗo min zuciya ce ina godiya ga Allah wanda bai san ni ne ba bai san ko ni waye ba amma mana akwai wani malami ba limami ne an je taro ne aka an gama taro aka karanto wa'inda suka zo eh wani yana kusa da wani abokina ya ce malam kaji bai kira sunan ba wai ba kira sunan shi an ji ya zo wurin taron ba don Allah ku gani Nasiru Dini Albani ya ce na kan zo tare da Shankidi yana tafsiri ya ce in koma can gefe ya zauna ga ma yanzu ne fa zarin wani ya zo sai ake sai an kawo shi gaba an san shi idan zai kai mu wannan dan Allah wai me yasa muka shagaltu da neman laifin mutane mun manta da laifin kanmu na za mu je tsakanin mu da Allah ina rana ta ina kaiwa ina kuma wallahi ibadan mu idan ka kalla malam ana gama sallar subahi za ka ga wasu yadda ka suna zuwa kan garwashin wuta galiban da tambaye shi ba ka yadda ka san mutane suna zuwa kan garwashin wuta wani kuma ana gama sallah za ka ga ya ɗauko wayan nan wallahi maka wata hausa na na katafawa abin yana zafana wallahi abin na zafana ana gama sallah ga mutum ya ɗauko waya to maganar da malam ya kawo mafita ta ƙarke addu'a zikiri wannan ba ka yin zikiri na sami ba ka yin zikiri na yamma addu'an ma malam da yake faɗi ka ga wani addu'a kan sai ka dafe shi wannan yayi wannan dan kawai ne wannan durin gona ne a rana su ne kake addu'a yawaita addu'an ka alkhairi kake ja maka ka malam magan da ya kawo na yan uwan ba ka jin ka damu abin da ya samu dan uwanka kalla abin da ke faruwa a Palestine yanzu nan iya wanda ke nan da a ce kullum za mu riƙa wayannan mutanen addu'a wallahi za mu ga buɗe a rayuwarmu kuma su ma Allah ta'ala zai nuna musu fate ai manzon Allah sallallahu ya faɗi cewa daga cikin addu'ar da Allah ke karbawa da bawa ko kai man addu'a ban sani ba ko ba shi ne ba ni ma in maka baka sani ba wayannan kuma yan falasin yan uwanmu ne yan uwanmu ne kuma abinda suke muna goyon banzu 100 bisa 100 wannan rayuwar dama dole ne ko ka so ko ka ki sai ka mutu ko ka so ko ka ki to ka mutu wani magabaci yake cewa da'ani a mutu sharifan yace ku kyale ne mutu cikin mutunci da daraja an ce mashi ne ya hakura ya mika wuya kan abin da arnan nan suke so yace wallahi ga rabu da cikin mutunci da daraja yace tarihi ya rubuta nayi turjiya ne tsakanina da wanda suka suka fito na fito da addinin Allah ba mu tambaye kanmu wannan karatu ya kamata ce muna duya shi lokaci ba lokaci amma maganar dariya ana maganar mutum bai san addini ba ana dariya wallahi akwai matsala akwai matsala Allah ka shirye da mu wannan shine abin da zan ce malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya malam sakamako da aljanna akwai tambaya da aka rubuta ga suna hannun malam muna malam godiya kuma ga shugaba namu yana kusa da mu gashi na hannun dama ga mai unguwa can ga kuma na'ibi can dukkan su muna godiya da dukkan wanda ya zo wannan karatu muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi da halartar da kuka yi malam kuma muna roƙon Allah ya sa shi wannan zuwan shi wannan gari a cikin kwana awon da tashin kiyama Allah shi ba shi ladan wannan karantarwa da mana Allah ya saka alkhairi mana Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi zan mika bututun magana zuwa ga malam ya amsa tambaya sannan sai kuma shi shugaban zama din sai ya magana sai mu tashi Allah ya saka alkhairi ya saka alkhairi ma jazakumullahu khairan to assalamu alaikum jama'a a tambayoyi ne nan kaman guda biyu a rubuce tambaya ta farko shi dan uwa bayan ya yi addu'a ta alkhairi yana cewa a yanayin da kasar mu ta shiga na wulakanta masu ilimi da ma'aikata idan mutum yayi hijira yayi laifi ko kuma yayi daidai sai addu'a ta karshe to ala ayi hal ba wani batun kai hijira in kai hijira ka je ina ka je ina ina ne babu duk abin da kake ganin ta yanzu a shika akwai ta a giwa akwai ta a zaria akwai ta a kano akwai ta a kaduna akwai ta a sakkwato to ka hijira ka je ina sai dai ka zauna kai ta ilimi kana da awa zuwa ga tafarkin allah abubuwan nan da muka kawo su ne idan ka tsare su allah ya sa da ko ka zauna a fadan fafaroma ko ka je cikin ƙasan isra'ila ka zauna in ka tsara waɗannan abubuwa insha allah ta'ala za ka kubuta da imaninka kamar yadda ka ga annabi yusuf a farkon al'amari ya zauna a gidan sarkin misra su suna bautan gumaka shi yana bautan allah amma da yake ya tsara allah daga ƙarshe kaga yadda ta kasance sai fadin ta koma ta allah ga baki ɗaya amma ba rana ɗaya ba ne ba rana biyu ba ne ba rana uku ba ne shekara da shekaru ne ana nan ana aikin har a cikin prison ya riƙa yin da'awa ya sahibai istajini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahar ma ta'buduna illa kaza haka rika da awan yayi da'awa a gidan mulki yayi da'awa a prison yayi da'awa a kaza har sai da garin Misr ta koma kuma ta Allah subhanahu wataala so ala iyal ba batun hijira bane yanzu sai dai kawai batun yanzu ai ta ilimi ana da'awa zuwa ga tafarkin Allah kana kokari kana ibada wadannan abubuwan da muka kawo sune yanzu zaka mai da hankali akai wallahi a'lam to shi ma mai wannan tambayan kusan dai irin tambayan kenan bayan yayi addu'a ta alkhairi kai ma Allah ya saka maka da alkhairi ya datar da kai gidan aljanna yace to fituntunu dai sun yawaita to shin menene al'umma zamu yi don guje mu wadannan fituntunu to ita ne ai muhadaran da muka yi yanzu eh kila ya rubuta ne kafin so Allah ya taimake mu ya dace da mu iya tambayoyin kenan Allah ya haskaka mana ya mana muwafaqa assalamu alaikum
Ah, alhamdulillah ga liman namu dama shine shugaban zaman wanda ya kamata ya gabatar din bai riga Allah ya sa mu yana ganin dai Allah ya sa lafiya shine malam Muhammad Amin Abubakar amma ga malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alhamdulillah muna godiya ga Allah dangane da wannan tunatarwa wanda malam ya yi a gare mu da haka ‘yan uwa musulmi wannan tunatarwa mu ɗauke shi abu ne wanda ya zama wajibi a kawo kanmu mu yi aiki da shi domin shi littafin Allah hujja ne a gare ka ko kuma hujja a kanka to kuma abin da malam ya tunatar da mu kada mu manta ko da bai jawo aya ba qala Allahu li qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka Qur'ani ko dai ya zama hujja a gare ka ko kuma hujja a kanka kamar yadda mutum ya ji wa'azin nan